أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan majalisi mai albarka masjid al'ansa a wannan rana ta litinin 15 ga watan zulkaida shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shidda ga watan bakwai shekara ta 2020 miladiya a darasi na baya mun tsaya a baiti na 178 yau cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafin namu na duniyatul kafani zan mu tashi a baiti na 179 يقول محمد القحطاني رحمه الله تعالى لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وحط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتديه خليفة وتنس نفسه الأخرى إلها ثاني والعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان جهدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافد إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أهياني اهزر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان نعم يقول محمد القحطاني لا تقبلن من التوارث كلما لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وحط كل بلاني جمع الروة وحط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك مالك كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان والليث والزهري والسفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واحفظ لأهل البيت واجب حقهم وعرف عليا عي ما عرفاني واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره لا تنتكس ولا تزل في قدره فعليه تصلى النار طائفتان وعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتديه خليفة كلاهما لا ترتدي خليفة وتنسق الأخرى إلى هنسان وتمسه الأخرى إلى أنسان والأنزلات كتل الجهالة إنهم ولعن زنادقة الجهاد إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان أعناقهم غلت إلى الأسقان جهدوا الشرائع والنبوة واقتدوا جعلوا الشرائع والنبوة وقتلوا بفساد ملة صاحب الإيوان بفساد ملة صاحب الإيمان لا تركنن إلى الروافد إنهم لا تركنن إلى الروافد إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد لعنوا كما بعضوا صحابة أحمد وودادهم فرد على الإنسان وولدانهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني ألقى بها ربي إذا أحياني اهزر عقاب الله وارجو ثوابه إذا عقاب الله والمستعان حتى تكون كمن له قلبان حتى تكون كمن له قلبان زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 179 la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ruwatu wa hatta kullu banani malam anan yana zance akan ka san wani irin tarihi ne kake amsa ka san wani tarihi ne wata kissa ce wata sira ce kake amsa kenan la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ruwatu wa hatta kullu banani kada ka amshi daga cikin tarihi dukkan abin da aka hada na gaskiya da na ƙarya ka tsaya ka tantance tukun kada ka amshi dukkan labari na gaskiya in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi idan ka tsaya ka tantance ka zaɓi labari na gaskiya ba a kowane wani ake amsar tarihi ba nan taware jam'i ne na tarihi ala wazani mafa'il sai mala yake yin kuskure yake yin eh, kashedi Allah ya ji ganshi da rahama akan cewa a tsaya da kyau a san wata ruwaya ta tarihi ce ya kamata a amsa don saboda tarihi mafi yawa zaka samu akwai algasu wasamina a ciki akwai ƙara ma miya manda akwai ƙara ma miya manda a cikin tarihi wannan shi ake ce ma at-tarwish at-tarwish a ce haza yurawwish kalamahu an yi abun amma kuma hallo ya ƙara manda kenan rawwaja yurawwishu tarwijan kenan at-tarwish sai mala yake cewa to ka kiyaye dan saboda akwai gaskiya kuma akwai ƙarya barantana irin akwai littattafai na tarihi wanda zaka gani da sunan musulunci ne amma akwai litta- akwai tarihin ƙarya da yawa a cikin su irin su tarihi al-mas'udi irin su tarihi al-yaqubi na ar-rafidi na duka na yan rafida ne. zaka ga gayan nan tarihi ne littafi ne da sunan musulunci amma akwai ƙarya da yawa a cikin shi وكذا ما يوجد في بعض كتب العرب من الحكايات ko kuma a cikin littattafai na adab zaka ga akwai hikaya hikaya sai ka ji an ce ma hukiya an yi hikaya waye ya yi ta ruya an yi ruwaya waye ya yi ta ba faɗu wane ne ba idan ka tsaya ka tantance kamar irin a cikin littafin al'agani na abi alfarji al-asfahani al-rabidi barantana ma akan tarihin abin da ya auku tsakankanin sahabbai lokacin da aka yi ɗan rikici tsakankanin sahabbai tabbas an yi rikici amma to sai kaga sun yi ta sakariya suna aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza alhali wannan abin duka ba a yi ba don haka kenan mutum ya san littafin tarihin da zai karanta shine ma da yake mana kashedi daga cikin manya-manyan littattafan tarihi na musulunci wanda ulama al-muttafaq alaiha suka yi ittifaqi a saman kansu akwai tarihul umam wal muluk wal umara na ibn jarir at-tabari akwai al-bidaya wal nihaya na ibn kasir da sauransu shine sai mala yake cewa kuma ilimin tarihi kuwa kakka yadda shi yana da muhimmancin gaske shi ilimin tarihi yana da muhimmancin gaske amma ka san a wajen wa zaka ɗauka kuma ka san in ka ɗauka wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba wani malami yake cewa wa man jama'a tariha ila sadrihi adafa a'maran ila umrihi duk wanda ya hada ilimin tarihi zuwa ga zuciyar shi ya hada kisoshi a zuciyar shi yace ya ƙara wayansu shekaru a shekarun shi in kana da ilimi misali na sahabbai kana da ilimi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu yayi gazuwa sai ka ga in kana yi kaman da kai aka yi wannan abu ko kuma kaman ka san yaya ne aka yi kenan a dafa umran ala a amari kenan kaman ka ƙara wani shekaru ne a cikin shekarunka wani ko yake cewa wani malami yake cewa idza alima al insanu akhbaru man mada tawahhamathu man asha awwal dahr yace in mutum ya san labari abin da ya wuce na mutane to sai ka ga abin da zai zo yana ta ba mutum ya zuma maki idan shi ma yana da tarihi amma a san wani irin tarihi ne mutum zai doka sai malam sai ya kawo misali ya ce irwil hadisin muntaka an ahlihi dan haka ka rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ma'abudan hadisin wanda aka sani suna rawaito wannan hadisin siyama zawil ahlabi wal asnadi barantana ma ma'abuta nutsuwa da ma'abuta kamalallun an ce wal asnani kamar wanda hakoran sun cika wanda kamalallun mutane ne an san su su wane ne sai mala ya ce kabinin musayyib a nan mala yana zance a kan isnadi ka a ringa an samu hadisi waruya an yi ruwaya kawai a kawo hadisi ba a san waye ya rawaito ba to ya kamata a samu waye ya rawaito na daga wane ne aka samu zuwa wane ne zuwa wane ne har aka kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga babu haddasna a hadisi an samu tashwishi kenan shine imam shafi'i yake cewa kullul ulum siwa alquran mushghalatan illa alhadith wa ilmu alfiqh fi ad-din العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان كل العلم سوى القرآن مشغلة dukkan ilimi in dai ba alqur'ani bane ba hadisi bane abu ne mai shagaltarwa yace illal hadisi wa ilmul fiqh fi din bar dai sai dai hadisi da ilimi na jurisprudence na sanin addini yace al ilmu ma qala fi haddathna ilimi shine wanda za a ce haddathna haddathna an samu daga wani wani yace kaza wani yace kaza kaga babu ƙarya a cikin wannan lamarin shine wa masu wa zalika ko ba haka ba kawai wasu shaitani wani abu ne na wisuwashi na shaidani dan shi sa ake samun hadisi ingantacce da hadisi da ibi hadisi a samu hadisi maudu'i a samu hadisi mursal a samu hadisi kaza to haka ne ake samu kenan da isnadin dole sai an kiyaye shi in ba dai isnadi ba kamar yadda imam abdullah bin mubarak rahimahullah ta'ala kamar yadda yake a cikin muqaddima ta musulmi ke cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a ita wannan silsila dole tana daga cikin addini in ba dan ita ba da kowa sai ya hudu abin da ya ga ya ga dama yana koda a mutane koda a mutane haka ai cikin wanda ba masu ilimi ba ka sani sai in wani ya kama zance sai a ce kai zancen wani ne ba kar ta yi gaba to barantana hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan shine kamar da mutane kuma suna ma annabi ƙarya dan shi yasa annabi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu min- minan nar duk wanda ya yi mini ƙarya da gangan to ya nemo makomashi a cikin jahannama dan annabi ya san sare za a zo mutane su ringa mai ƙarya kenan shi ne ce siya ma zawil akhla wal asnad kenan ai alaika an tuna bi riwayat siqat zawil diyana wal amana mutane wanda suke da amana suke da harda kenan su ne wannan zawil ahlami wal asnad shine he malam he fara zana su yace kabnil musayyab kabnil musayyab anan da farko he ka misalin al mus kabnil musayyab sa'id bin musayyab kenan shine ibn al musayyab alkurashi shi ne ake ce ma wannan sayyidin tabi'i sayyidu a tabi'i menene tabi'i tabi'i menene tabi'i wanda ya zo bayan manzan Allah bayan sahabbai ko wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba amma ya rayu da sahabbai shine ake ce ma tabi shi sahabi ko wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi imani da shi wanda suka zo bayan su kuma su waze ode zabe da kenan bayan sahabbai su ne tabi'ai wanda ba su ga ba annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sun ga wanda ya gasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zo bayan su kuma sai a ce tabi'i tabi'ina an gane ku kenan shi ne ake ce ma ta- tabi'ai to shi sa'id bin musayyib ake ce mai shugaban tabi'ai an an aihe shi a lokacin khilafa ta Umar bin Khattab lokacin da Umar bin Khattab yana khilafa a lokacin nan aka aihi Sa'id bin Musayyib kuma yana armi siriki ne ga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi idan kaga ya gama hadisi ya ya, ya gama hadisi eh siriki ne ga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi eh kenan Sa'id bin Musayyib an aihe shi a shekara ta goma sha biyar da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina ya rasu a shekara ta goma tara da kudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina sai ce kabilin musayyibi wal ala'i na biyu kenan ya ka misali mutum na biyu wanda ya kamata a doko hadisan su sai haini wal ala'i ana yana al ala bin musayyib bin rabi sai ce kuma allo wa malik imamu malik imamu da malik wa malikin kenan malik bin anas bin malik bin amir kenan shi malik bin anas kuma allo bin malik bin amir bin abi amir shi kuma abi amir in wannan sahabi abi amir in wannan kenan kakan wannan na daga cikin wannan na imamu na malik shi sahabi ne kenan an ahi imam malik shi kuma a shekara ta gomiya tara da uku hijiran manzan gomiya tara da uku hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yana da littattafai da dama daga cikin littattafan shi wanda ya shahara a Afirka muwatta Eh, muwatta Imam Malik da hece bayan Malik hece wallaisi a nan lais akwai lais bin sa'ad bin abdurrahman shi ma an aike shi a shekara ta gomiya tara da hudu tsakanin shi da imam malik shekara guda bayan an aiki imam malik da shekara guda aka aiki lais bin sa'ad bin abdurrahman ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da da biyar malik ya riga ya shi zawa duniya amma kuma hallo ya riga ya malik mutuwa da shekara hudu shi allais bayan allais daga cikin manya-manya wanda suke rawaito hadisai akwai az-zuhariyu shine ce wa zuhariyu yana anan az-zuhariyu shine muhammad bin muslim bin eh, ubaidillah az-zahari wanda aka hadis an aihe shi a lokacin a shekarar da aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ta mutu kenan a ƙarshen khilafa ta ma'awiya sannan ya ce au su biyani yana nan malin ya ce au su biyani malamai suna cewa su biyani guda biyu ne amma ba a san ba wanne ne a nan muhammad al-qahtani yake yi kuma dukansu gwarsaye ne wajen rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sufyan bin unaina kuma hannu akwai sufyan bin sa'id sai ya ce wahfaz ruwayata ja'far ibn muhammad anan na karshe a misalin shi na karshe a na bakwai kenan sai ya ce ka kiyaye kuma ruwaya ta hardace ruwaya wadda ta zo daga ja'far bin muhammad shi kuma bin ali bin husayn bin ali bin abi talib kenan yana daga cikin zurriyatu husayn bin ali bin abi bin abi talib ja'far bin muhammad bin ali bin husayn bin abi bin ali bin abi talib al-hashimi an haife shi a shekara ta 80 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a shekara ta 148 irin su ne ma da sai kawo misalai irin gwarzaye wanda in kaga hadisinsu to wannan hadisi ne na gaskiya sai ke cewa la taltaqishu wahbas li ahli albayti wajiba haqqihim a baiti na 183 ka kiyaye haƙƙi na ahli albayti ka ba su haƙƙinsu wa arif aliyan kuma allo ka kiyaye haƙƙi na ali bin abi talib ayyiman irfali matuƙa kiyayewa kenan a nan malam yana zance ne akan wannan firka da ake cima rafida kaga malam anan ya matsa mata don saboda firka ce wadda take karkatar da mutane daga addinin musulunci firka ce wadda an mutum bai kiyaye ba zai sauka daga sama za su ja mutum ya sauka daga sama addini yake cewa wahfaz li ahli albayti kenan anan mala yana jayo hankalin mutane ne a kiyaye haƙoƙi na ahli albayti kuma hannu a kiyaye haƙoƙi na Ali bin Abi Talib amma ka a huce iyaka ka a huce iyaka kamar yadda daga an ce Aliyu sai ka ji wa'in sun ce karramallahu wajhahu addu'a ce mai kyau amma bid'a ce karramallahu wajhahu ka waɗi yadda aka ce aka ce aliyu ka ce radiyallahu anhu kamar yadda aka ce ma abubakar siddiq kamar yadda aka ce ma umar bin khattab kamar yadda aka ce ma usman bin affan wa'annan fiskar rafida ne suka jayo wa'annan abubuwan dan dan su sa bambanci su tusa ma musulmai a ce akwai bambanci wa tsakankanin wani da wani kenan an ce ali sai a ce radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi nan shi ne mala yake bayani nan ce la san ta kisu kada ka rage mai falalar shi ali wala ta ziddi gadiri kuma kada ka ƙara ka tsaya khairul umur awsatuha fa alaihi tasla an-nar qa'ifatani akan aliyu rafidan ma guda biyu ne suka rabu tasla an-nar qa'ifatani guda biyu ta kunnu akan akan shi an samu rafida firkoki tun sabu ilal islam wanda ake danga su da musulunci amma minal firqi ad-dalla suna daga cikin firqoki batattu ta farko shine ma ne yace ihdahuma la tartadi khilafata wata firqai ita ba ta yarda ba da kawai halifa ne eh kenan kaga ana sun rage ma ali kadar shi wa tarsuhu al-ukhra amma ta biyun kuma tana danganta shi ilahan sani wa iyaz billah suna ɗaukan shi ilahan sani bi masabatin ilah suna ɗaukan shi kamar Allah ne wata firka ce daga cikin firka na rafida suna ɗaukan shi kamar Allah ne idan shi ne ake so kai ka tsaya a tsakatsakiya kai baka rage ba kuma har kai baka ƙara ba ka tsaya a yanda Aliyu bin Abi Talib matsayin shi yake a cikin musulunci kenan wannan na harkon su ne ake cema ashufat alhawarish kenan na harkon alhawarish wanda la tattabi halifatan wanda ba su yarda ba da khilafar shi su ne ake cema alhawarish wanda kharaju min millati islam na ce alhawarish le resor kisan kamar wanda sun fita kenan daga ina daga cikin musulunci ba su yarda ba da ali bin abi talib na biyun kuma su ne ake cema alhula wanda su kuma tajawuzul had kamar wanda sun wuce iyaka kenan shine ake cewa ka tsaya a yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya da ali bin abi abi talib shine sai ya ce wal'an zanadiqatal jahalati innahum a'anaquhum gullat ila al-azqani jahadu shara'i'a wan nubuwata waqtadu bi fasadi millati sahibil iwani an ce wal'an zanadiqatal ka tsine ma zindiƙai aljahalata jahilai innahum a anaquhum gullat ilal azkari wanda sun karkata wuyansu ba ruwansu sun kai wuyansu zuwa ga kunnansu bisa jin ɗau su kawai abin da suka yi shine daidai wani ba ya zo ya ce musu ba wannan abin daidai ne wannan abin ba daidai ba ne ba shine wannan zindiki kenan kenan a nan zindiki yana da tarifat da yawa wajen malamai daga cikin tarifat na zindikai an ce azzanadiga ana iya cewa almulahada wanda suke huce iyaka iyaka Allah ya shimfida iyaka kuma haka su su huce hannu daga cikin misali na zindikai azzanadiga an ce azzindik wanda ya san abin kuma amma kuma hannu sai ya ki wanda kuma a'a ya san wa abin gaskiya ne amma kuma hannu ya ta sukan abin akwai wani sha'ir da ake ce mai abu na was ya rayu a lokacin imamu shafi wannan sha'irin ha ake ce mai sha'irin hama mawaƙin giya kai waƙa ya yi abiyati yake cewa دع المساجد للعباد تسكنها وقف بنا حول حمار ليسقينا تكبر masallatai masu bauta su shiga can su yi ta bautar su kawai karin da kai kawo zuwa gare mu yi ta baka giya kai ta sha sai ce ma qala Allah wailul lillazi sakaru walakin qala wailul lil musallina yace ai ko a alqur'ani ba a ce ba wailul lillazi sakaru ba a ce wani ya tabbata ga wanda suka sha giya sai ma aka ce giya tana da amfani amma an ce dai tana da zini ya ce amma ya Allah ya ce wailul lil musallina ce wani ya tabbata ga masallata a cikin wata sura suratul ma'un fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un halifan zamanin eh sa a kirawo shi a lokacin nan sai yake ce mai anta zindiq kai zindiki ne kissa ta zo a bidaya wa nihaya ta ibn kasir ce kai zindiki ne sai yake ce mai a kanka mini ba kai baka ji ba Allah yana cewa wa shu'ara'u wa annahum yaquluna yo wace ma dan na wadi ina aikatawa in na yi imani da wannan alqur'anin gaskiya ne kashe ni kuma ka kashe musulmi harunan rashid ya ki kashe shi duk da ya ce mai zindiƙin ya gyale shi ne sai ya ki kashe shi can ya mutu sai aka kira imam shafi'i ya mai sallah imam shafi'i ya ce a bai mai sallah ya ce bai mai sallah ai ga abin da ya ci ga abin da ya ce bai mai sallah ba sai da yan uwan shato sun doke shi daga baya dai ya imam shafi'in ya mai sallah sai aka samu hannu wayan sa a biya ta a cikin aljihun na tauhidi yana yaba Allah subhanahu wa ta'ala ya komo kuma hallo ya tuba kenan anan mahallin shahid imam shafi he tashi hallo sai mai sallah anan mahallin shahid wai kaman ka san abu kuma hallo ka kin aiki da shi a ce ka ana iya cewa wanda an ta zindi ka ki kenan kawai kai kai inkarin wa'annan abubuwan ko me yi ma ka ce kai kakkai kare su to wani abu ne aiki ne na shi ne ke cewa wal an zanadiqata الجهالة إنهم أعناقهم قلت إلى الأسكان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا anan kuma malam abin da yake nihi da azzanadiga kenan almulahada kenan wanda suka an ce almulahada anan al'almaniyi wanda busu da addini almulhidi kamar lezati wanda busu da addini wa min amsal ad-dahiliyin al-yawm kenan wanda akwai wanda a nan zaka ga a cikin wannan zamanin zaka ga ya haduna wujudal bari subhanahu wa ta'ala wanda su bu sai rama da akwai Allah subhanahu wa ta'ala a ce kenan su ku yarda ba akwai Allah subhanahu wa ta'ala wa man shabahahum fi hadha al-asr da makamantan wa'annan wanda suke cewa dukkan abinda organ descent bai tabbatar da shi ba to babu shi Ma- abin magana guda biyar dukkan abinda ido bai gani ba ko kuma hanci bai ji kamshin shi ba ko kuma ba a iya dafa shi ko kuma ba a iya jin magana shi kenan wannan shine suke cewa alhawas kenan suka ce wannan abun babu shi alhawasul hamsa kenan wannan su ma alzanadika ake ce musu kenan anan su ne ma na yake yake nihi akan wa. kenan wannan su ne sun kai matuka wajen kafirci kenan su ne al-ilhad kenan huce iyaka jahadu shara'i a wannan buwata sun ƙi shari'a Allah subhanahu wa ta'ala sun ƙi annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin azzaradiga kuma hallo akwai wanda suke cewa sallah ta saukar ga saman wani sallah ta saukar ga saman wani sama ga wannan abun akwai shi a makwabta sai a ringa gano da suna addinin musulunci sai a ce wani sallah ta sauka a saman kai shi shi bai yi kawai duk lokacin sallah ya daidai tashi ya shiga cikin gida shi baya yi an sab ya kai wani digiri wanda an sabke mai sallah wannan kuskure ne ba addini ba sallah ba ta sabka a saman kan mutum ko wane ne kai tunda ba ta sabka ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to barantana kai wanda aka ce ko da mutum yana rashin lahiya yayi ta aka ce in baka iya kai a zaune in baka iya kai a shigin gide in baka iya kai a kwance in baka iya kai ko da sinyal ne na ido kai in baka iya kai kai a zuciyarka duka a kowane hali ka sab a yaƙi ma ba a sauke ta ba kenan shi ne wanda zaka ji an ce sallah ta sabta akan wannan abin to kenan wannan fikira ce ta azzanadiqa ta zindigai sallah ba ta sabta akan kowa kamar yadda ba ta sabta ba akan annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan daga cikin azzanadiqa akwai wani babban malami da sunan malamai ana karanta kissa shi da dama a cikin littattafan da muka zana da su al-bastami abu yazid al-bastami yake cewa yana da wani littafi inda yake cewa mufahiran li ala ulama'i shari'a yana mai alfahari akan malaman shari'a yake cewa a haskum kalamukum mayyitan an mayyit ku kun samo hadisan ku ne daga matacce zuwa matacce wa hasna ilmuna an hayyin lazi la yamut mu kuma ilmun mu mun amshe shi ne daga raye wanda baya mutuwa kaliba wane ne raye wanda ba mutuwa shi yake cewa inda ya amshi ilimin shi ta ga kenan ya wuce iyaka ana hada abu ya yuzi libastani yake cewa wa yaqulu amsaluna haddathani qalbi an rabbi sai ringa haddasani mu muna cewa haddasani an rabbi mun samo daga ubangijinmu sai zaka ga mafi yawa ne ya ringa haddasani rabbi ubangiji na ya gaya mini a ina ya gaya mini haddasani rabbi haddasani rabbi haka ne zaka ringa ne a cikin littattafan shi ya ce wa antum taquluna haddasna kaza haddasna kaza haddasna kaza kenan wannan duka fikira ne na azzanadika shine sai malam yake mana kashe yake cewa la tarkananna to dan haka la tarkananna ila rawafi kada ka karkata zuwa ga wa'annan mutanen wanda ake cewa ar-rawafi innahum shatamu sahabata lalle ho sun zagi sahabbai duna ma burhani ba tare da wata cikakken hujja ba lu'nu kama bugdu sahabata ahmad la'an katsina musu kamar yadda suka kyamaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa widaduhum fardun alal insani kai wannan mutanen ka ka tuhajiruhum ka kaurace musu wannan farilla ne kakka zauna da su wannan to farilla ne rashin zama da su farilla ne wayannan mutanen hubbus dan dan me yasa dan saboda hubbus sahaba san sahabbai wal qaraba da ahlul baiti sunnatun sunna ce cikakka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqa biha rabbi iza ahyani ina fata in gamu da ubangiji na idan ya raya ni akan wannan abu da an ce yuba asul mar'u ala ma mata alayki ana tada mutum akan abin da ya tashi akan shi akan abin da mutum yake yi akan shi da a tada shi in Allah ya tada muna son annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tada muna son eh, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan a wa'annan abiyatin malam ya mana kashe kwarai da gushi hanya ta arrawafi wanda suke kin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malam a can darasi na baya ya faɗi mana siffofi na arrawafi duk wanda ka gani yana kin sahabban manzon Allah ya so wa'insu ya ki wa'insu to wannan shi na ake ce ma rawafi duk wanda kaga yana ce ma yana son manzon Allah amma yana zagin matan manzon Allah Aisha radiyallahu anha wannan shine ake ce ma arrafidi kiran wannan shine ake ce ma arrafidi zindiki kamar yadda malam ya kawo mun yi abiya ce an da yake cewa innar rawafid sharru man wa hasa su arrafid babu sharri mutum da yake tahiya a saman doron ƙasa kamar su min kulli insin natikin aujani kai yace daga kowane mutum mai furici ko kuma aljani sun yi kowa wanda aisha ya zala tabbata a gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya san ko aya ya tsarkake ta ya ce ba ta yi abin da ake zarginta da shi ba amma su kuma su ce a'a kai ta yi to kaga wannan abu mutanen su ne sun huce iyaka kwarai suna gice ma'azzanadika madahun nabiyya suka yaba annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hawwalu saha ashabi kuma hallu suka ha'inci sahabban shi wa ramawhum bizulmi wal udwani kuma hallu suke jifan su da zalunci kuma hallu da adawa habbu qarabatihi suka so ɗan kusan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sabbu sahabatihi kuma suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace khizrani inda Allah muntaqisani idan ka ga wannan abin ƙarya ce in ka so sahabi to ka so ahalil baiti in ka so ahalil baiti ka so sahabi kuma in ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ka so sahabban shi in ka so sahabban shi hallo ka so annabi wanda kullum tare suke tafiya muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kenan sune wannan ake ce ma ar-rawafid dan saboda mai zagin sahabi duk mai zagin sahabi yana cutar da Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin aya da hadisi kadiba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'afu anhum wastaghfir lahum annabi ne ake gaya ba sahabbai ba fa'afu anhum wastaghfir lahum karangon ka musu kuma hado ka nema musu gafara umarni ne annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan sahabbai kuma kai ka zo kana zagin su Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبوه وإن متانا أمس أمرني لسرنجا نيما ما صحابي غفر أما هسك نيما مس هسك زاجنس kenan anan Allah ya ce ka nema musu gafara rabbi gfir lana wal walidaina wal mu'minina yawm allazina sabaquna bil iman kenan kaga nan anan sahabbai kenan kai kuma kai kake zagin su hadisi wanda ya zo kenan ruwa ta muslim ibn kasir yake cewa a tafsirin Allah subhanahu fada Allah subhanahu wata'ala innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina wal ladzina yu'zuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina idan ibn kasir ana yake cewa mafi yawa wanda suke shiga a cikin wannan ayar su ne wanda suka yi kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma arrafida wanda suke zagin sahabbai haka ibn kasir ya faɗi a cikin wannan tafsirin shi yake cewa wayannan su ne masu cutar da Allah kuma hallo masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yake cewa Ibn Kasir yake cewa a cikin aya wanda ya ka Muhammadu Rasulullah can inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa simahum fi wujuhihim min asar sujud zalika masaluhum bit tawrat wa masaluhum bil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار ليجيز بهم الكفار كنا الجيز ابن كثير يكتوى من هذه الآية انتزع إمام مالك رحمه الله تعالى بتكفير الروافد وانا آية ita ce imamuna malik ya yi dogaro a kanta ya kafarta duk wanda ya zagi sahabi in ji imam malik ya ci gafiri duk wanda ya zagi sahabi ya bata Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ummul mu'minin ya zage ta to wannan kafiri wannan abun sai mun kiyaye da kyau suna nan suna shigowa yanzu a nan ma sun fara shigowa kadiba har rafkekin makaranta suka bude rafkekin makaranta suka bude in ka je waccan baka samu konkur din ba sai su su doke ka sai su ringa baka kuɗi eh su ringa baka kuɗi can in ka je can jami'ar islamiyya baka samu ba su kuma har roƙe ka zai su zo wajen ka in ka je can kawai babu wani konkur kawai ɗaukan ka suke yi kenan mutane shabab sai mun kiyaye mu sani la takbilanna min at-tawarikh kenan ba a wajen ko ina bane ake ɗaukan karatu inda ka san addinin ka zai ɓaci da inda ka san za a sama shubuha a cikin addini to kakkashi don saboda haka avenir ba a karatu yake ba wani avenir ba a shahada yake ba avenir akwai wanda ba su yi lakwal ba kuma hannu suna da ilimin da wanda suka yi lakwal ilmi ba shi da shi akwai wanda ba su yi lakwal ilmi ba amma kuma hannu suna da abin hannun da wanda suka yi lakwal ilmi ba su da shi don haka sai an kiyaye kenan a san a ina ake dokan karatu abenir ba a wajen lakwal in wane yake ba ko lakwal in wane yake ba yana abenir yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan shine ya kamata mutane mu kiyaye kenan sai yake cewa a baiti na karshe ihzar iqabal lahi warju sawabahu ihzar iqabal lahi ka kiyaye hushin Allah warju sawabahu kuma hallo ka kaunaci ladan Allah subhanahu wa ta'ala hatta ta kunu kamar lahu kalbani akwai wa'insu firak wanda suke ganin cewa suke cewa muna bauta ma Allah ba don tsoron shi ba amma don san shi kuskure aqida ta ahlus sunna wal jama'a ka bauta ma Allah don tsoron shi kuma ka bauta ma Allah don san shi yana daga cikin anwa'ul ibada kenan ar-raja'u kauna wal khawfu da tsoro kamar yadda ya ce a cikin ayoyi da dama ta tajafa zunubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an fala takhafuhum wa khafuni faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي كنا كجزء رحم الله كما حلو كسب aljanna shi ka ji tsoron wuta kuma har ka so aljanna wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك